الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 16 ga watan zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na wani misali tambayar ɗan uwa shine hukuncin yin sallah a gaban lima shiga gaban liman haramu ne kuma duk wanda ya shiga gaban liman ya yi sallah a magana mafi inganci ba ya da sallah dalilin da yake tabbatar da sallar mai shiga gaban liman fatatta ce fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kusan da cewa kadai an sanya limami don a yi koyi da shi manzon Allah ya ce kada ku saba masa wajibul dilala a nan malamai suka ce idan ka shiga gaban liman to da wa kake koyi don haka in ma ya kasance shi mamu yana ganin limami ko kuma yana ganin waɗanda suke bayan liman suke koyi da shi idan liman ya duka ya yi ruku'u ka duka kai idan ya dago ka dago kamar yadda ya ce innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi dan Allah sai ce fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a farkau in ya yi ruku'u dan Allah ya ce kuma ku duka kaga anan in ma ya kasance kana ganin limami ko kana ganin mamun da suke koyi da shi idan ka shiga gaban liman turawa kake koyi don haka wannan hadisi yana tabbatar da bin sallah ta liman ta hanyar sauti baya inganta ɗayan biyu ne in ma ya kasance kana ganin liman ko kana ganin mamun da suke bayansa tare da cewa in bayan liman ya cika an gane ko? babu inda za ka tsaya a bayan liman to a kan larura a nan mutum yana iya tsayawa gaban liman kamar yadda malamai suka faɗa sai in ya kasance bayan liman babu wanda mutum zai tsaya ya buga ya buga babu wurin da zai tsaya to a wannan lokaci ne kadai yake halatta ya shiga gaban liman domin ka'ida da malamai suka ajiye shine abdurura tubihul mahdura ad-daruratu tubihul mahdhurat darura tana halitta abinda aka hana kuma wannan shine iya abin da yake kansa domin ubangiji ta'ala ya faɗa la nukallifu nafsan illa wus'aha ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka akan wannan matsala ibn abdulbar Allah ya ji kansa a cikin littafinsa a istizkar ya tsawaita bayani akan wannan matsala ya kuru maganganun magabata a gane ko a karkashin wannan hadisi ya zo da bayani akan wannan don haka dai a takaice kwata-kwata baya halatta bin limami ta hanyar sauti don haka a nan irin wannan kuskure 'yan uwa mata su suka fi fada shi daga cikin gida suke bin limami sallah a masallaci ta hanyar sauti na lasifika idan aka ɗauke wuta kuma sai a shiga cikin wani yanayi a rasa gaba a rasa baya don haka ita mace a gida aka sunanta mata ta yi sallarta in ta nemi izinin zuwa masallaci akan iya bata ko kuma mu ce ya zama wajibi a baya halatta a hana ta an gane ko kenan wato kuskure ne kenan bin sallah ta hanyar sauti na wai wanda yake ba musulmi ba ya halatta ka karbi kyautarsa kamar misali ya dafa abinci ya baka ko kuma ya kawo abincin hannunka hannunsa ku ci wannan karɓar kyautar kafiri halatta ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi kyaututtukan da arna suka masa wanda ba ɗaya ba biyu ba an gane ko don haka kuma cin abincin arni halatta ne amma ta kasu ta rabu in arni ne wanda yake kitabi kamar misali ba yahudi ko ba nasari to yankansa in dabbar da ta halatta mace ita ce ya yanka to wannan ba laifi muna iya cin abincinsa allah ya halatta mana da nasi na alkur'ani kamar yadda ya faɗa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum ubangiji ta'ala ya ce a yau ku san da cewa an halitta muku daɗaɗan abubuwa duk wani abu wanda yake tsarkakekke ku san da cewa an halitta muku ubangiji ta'ala sai ya ce wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum abincin waɗanda aka ba su littafi gabaninku su ne yahudawa da 'yan musha ubangiji ta'ala ya ce abincinsu halaka ne gare na daga cikin abincinsu abubuwan da suke yankawa sai ya ce wa ba'amu kun hillullahu kuma abincinku wato halaka ne gare su don haka ba yahude ko ba nasare in ya yanka dabbar da ya halatta mu ci to ba laifi muna iya cin wannan abinci amma ba ma guje mara addini abincinsa ya halatta mu ci in babu wani abu wanda yake na dabba da ya yanka ko da dabbar da zai halatta mu ci in dai baba yahude ba ne baba nasare ba ne ya yanka haramun ne mu ci Allah ya takaita mana naman da za mu iya ci na arna shine na ba yahude ko ba nasare idan ya yanka amma duk wanda yake baba yahude baba nasare ba in ya yanka baya halatta mu ci an gane ku don haka dai a takaici cin abinci tare da shi hannu da hannu ba laifi ba ne amma kar ya zamanto al'ada da ɗabi'a kullum da arne za ka ringa cin abinci wannan baya dacewa in ya kama ne alal darura ba laifi kana iya ci amma arne ya zama abokin cin abincin ka yau da gobe baya halatta me yasa saboda in ka ci abinci da arne to tare da shaidani kuke ci duk da cewa in ka yi bismillah shaidanin zai guje a sababin bismillah da kai amma shi arni ya bai san yi bismillah ba tare da cewa akwai hadisi duk da cewa abi mu bashi akan sanin darajarsa da matsayinsa shin ya inganta ko bai inganta ba wanda yake cewa wala ya akula ta'amaka illa taqi ko kuma illa mu'min kar ka bari wani ya ci abincinka sai mu'min kaga kenan wannan kar wani ya ci abincinka sai mumini ma'ana ku yi hannu da hannu sai mumini hadisin ba yana nihin cewa arni ba za a taimaka masa in ya bukaci a taimaka masa in ya bukaci a taimaka masa za a iya taimaka masa da dukkan wani nau'i na taimako abin da ya shafi abinci ko abin sha an gane ko a wajen taimakekeniya ladan da mutum yake samu idan ya taimaka ma mumini in arne ne ma ya taimaka ma zai samu ladan a wajen ubangiji subhanahu wataala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana ka'ida yake cewa wato li kulli dhi kabidin raqbin sadaqa aw kama qala ga dukkan ma'abucin danyen danyar hanta da ka ciyar da shi ko ka shayar da shi akwai ladan sadaka a hadisin da wato wata karuwa daga cikin karuwai na banu isra'il wanda kishirwa ta kuruta zuwa wata rijiya ta shiga cikin wannan rijiya ta sha ruwa ta ƙoshi lokacin da ta fito sai ta ga wani kare yana kartan ƙasa saboda tsananin kishirwa a bakin rijiyar ta tausaya masa ta koma shiga cikin wannan rijiya ta fitar da huffinta takalmi kafa ciki na fata ta ciko shi da ruwa sai ta rike da bakinta ta taka ta hayo ta shayar da shi ubangiji ta'ala ya karɓi wannan aiki na ta ya gafarta mata a ƙarƙashin hadisi maza Allah sai ya ce na ga dukkan ma'abuciyar hanta ɗanya idan mutum ya shayar da shi ko ya ciyar da shi akwai ladan sadaka don haka wajen taimakawa ɓangaren abin da ya shafi ci ko sha ko tufafi ba laifi arni ana iya taimaka masa in ya bukatu a taimaka masa na'am wani misali wanda ya dau harami da hajji ko umra yana iya yin wanka na al'ada ko kuma baya halatta yi babu dalilin da ya haramta masa yin wanka in su goma zai yi wanka a cikin yini ya halatta yi kuma ya yi wankansa da sabulu illa kasancewar sabulu mara kanshi wanda ba shi da turare domin shafa turare haramun ne ga wanda ya dau harami da hajji ko umra sawa'an namiji ko mace a gane ko ba a hana shi yin wanka in su goma zai yi wanka a yini wanda ya dau harami da hajji ko umra wannan ya yi daidai kuma koda da sabulu zai yi sai dai irin sabulu wanda baya da kamshi kamar yadda muka yi bayani irin sa dan kofuro da wanda zai tsaya matsayinsa mai kwa irin su basilin zai iya shafawa amma duk mai wanda yake mai turare baya halatta ya shafa na'am
sai da aka je wajen raka uku sai da sun zarce sun tafi ashe isha ne to shi ne ce yabi suka tsari isha ne kuma ne ne mata isha wani misali a daren da ake hada magarba da isha a shimulce su wanda ake kiransa da aljam'u lailatul maqar hada salloli biyu masu tarayya lokaci duk da cewa kayyadewa da lailatul madar wannan a malikiyance ne amma a wannan a sunnance naharal maqar au lailatul madar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jami'in azhar da la'asar kuma yayi jami'in magriba da isha al-imamu malik Allah ya ji kansa shine yace magriba da isha su ne za a iya yin jami'in su amma azhar da la'asar yace domin ruwan sama ba za a yi jami'in su ba malamai suka ce to wannan hadisi raddi ne a kansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada to shine dan uwa yake cewa mutum ne ya zo an gama magariba an fara isha sai ya tsammanin cewa magariba ce ake da aka yi raka'a uku sai ya ga an zarce an kawo ta hudu shi ko ya bi su da niyya ta magariba kuma sai ya bi su a kawo ta hudu aka salamce ya salamce menene matsayin sallarsa sallar shi ingantacciya ce amma abin da ya dace ya sujada ba adi domin wannan raka'a ta hudu kari ne abin da ya dace in an yi raka'a uku sai ya zauna ya yi tahiya in ya yi tahiya sai ya saka niyyar kadaita a zuciyarsa sai ya salamci sannan kuma sai ya tashi ya kabbara ya bi limani ya samu wannan raka'a daya ta cikon isha sannan a lokacin nan kuma sai ya tashi ya ciko raka'a uku da ta rage masa ya samu magarba ya samu isha amma duk wanda ya sake raka'a ta farko ta kubce masa game da sallar isha a daren da ake hada magarba da isha to wannan jam'i ya kuce masa sai dai ya bi su da niyyar magarba in an gama magarba kuma ishar ya jinkirta in lokacin ta yayi sannan ya yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul wakala domin a darasi da ya gabata mun gama kitabul kafala wanda mun karanta babu dai baban da ke bayani game da wato shine lamuntar bashi hukuncin lamuntar bashi misali ana bin wani bashi ka zama lamini ka ce ka lamunci wannan bashi maimakon ana bin sa kai ake bi a yanzu kai za ka biya wanda ya gabata akwai alkafalatu bin nafsi an gane ko ka lamunci ran wani cewa kai aka sani a madadin wannan wani kamar yadda ibn daginna ya lamunci abubakar allah ya kara masa yadda lokacin da abubakar ya fita daga birnin makka da nihin yin hijira ya je ya samu inda zai saki ya walala ya ci gaba da bautar ubangijinsa ibn daginna ya ce masa kwatancinka ya ababakar bai dace ba a ce ya fita a karan kansa kuma bai dace ba a ce an fitar da shi saboda wasu sifofi da ya siffanta da su wanda bayani ya gabata a kansu to a lokacin nan ya sayo abubakar gaba ya haura kuminsa ya iso da shi birnin makka ya zagaya a cikin manya-manyan mushirkai na ƙuraishawa ya ce ya ku jama'a kusan da cewa na ba abubakar tsaro da kariya kar wanda ya tsangwame shi kar wanda ya taɓa shi a fita daga cikin sha'aninsa a bar shi ya ci gaba da bautar ubangijinsa suka yi sharaɗin sai dai in a gida zai yi sallar ya yi karatun alƙur'aninsa amma ya fito fili ya bayyana suka ce ba su yadda ba domin suna tsoron ya fitinci matansu da kankanin yaransu an gane ku kaga wannan kafala ce bin nafs wanda asali nafsi ne na alkur'ani kamar yadda yan uwan annabi yusuf alaihi salam lokacin da aka kama dan uwan annabi yusuf alaihi salam sai suke faɗa an gane ko lokacin da aka kama shi da sunan cewa ya yi sata shi kuma wata hila ce da dabara Allah ya koya ma Yusuf alaihi salam domin ya tarar da ɗan uwansa zuwa gare shi kamar yadda Allah ya hakaito mana qalu in yasrik faqad sarqa akhulahu min qabl fa sarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu qala antum sharrun makana wallahu a'lamu bima tasifun قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين الشاهد قالوا يا أيها العزيز سكتي رنك يدئي إن له أبا شيخا كبيرا wannan yaro da ka kama ka rike ka san da cewa yana da mahaifi wanda yake dattijo ne wanda shekaru sun tura yana bukatar irin waɗannan yara a kusa da shi suka ce fa kuz ahadana makana riki ɗaya daga cikin mu a madadinsa kama dai daga cikin mu a madadinsa shi ka ba mu shi mu koma da shi mu maida shi wajen mahaifinsa inna naraka minal muslimin suka ce lalle mu muna ganin kai kana daga cikin masu kyautatawa kaga wannan alkafalatu bin nafs tare da cewa ka'ida ta malamai شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بمخالفه shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce gare mu matukar shari'ar mu bata zo ba da abin da ya saba masa don haka lokacin da aka lamunci rayuwar abubakar cewa kar wanda ya taba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana birnin makka kamar yadda Aisha ta faɗa inda ba a haka manzon Allah zai faɗa ma abubakar ya ce a kada ka yarda wannan domin bai dace ba to haka kenan alkafalatu biddain shine kasancewar ana bin wani bashi sawa'an yana raye ko yana mace za ka iya lamunta ka ce wannan bashi da ake bin wani a yanzu ni aka sani ni zan biya kamar yadda abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa mana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto akan zo masa da mutumin da Allah ya masa rasuwa alaihi dainu wanda ke akwai nauyin bashi a kansa fa yas'al manzon Allah sai ya tambaya shin gawar nan da bashi a kanta ko kwafa idan an ce masa lalle wannan mamaci ana bin sa bashi manzon Allah sai ya yi tambaya ta biyu sai ya ce halatar kalidainihi fadla shin ya bar sauran abin da zai iya biyan bashin da yake kansa bayan an fitar da ɗawainiya ta jana'iza fa in huddisa annahu taraka bidainihi wa fa'a in har aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa wannan mamaci ya bar abin da zai biya masa bashin da ke kansa na dukiya sallah manzon Allah sai ya wuce masa sallah wa illa idan ku ana bin mamacin bashi baya da abin da zai biya bashin da yake kansa qala lil muslimina a lokacin nan manzon Allah sai ya faɗa ga wato sahabbansa sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah ni ba zan masa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a farkon musulunci ya daina yin sallah ga gawar da ake bin ta bashi saboda wata hikima shine tsawatar da muminai game da hadarin bashi mun yi bayani a baya bashi yana da hadari mai girma na daga cikin abin da ke nuna hadarinsa maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda Allah ya masa rasuwa in dai ana bin shi bashi maza Allah ya ce matsayin jingina yake a sababin bashin da ake binsa sai an biya masa wannan ma'ana duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi na daraja ba za a kai shi ba sai an biya masa bashin da yake kansa haka kuma ya faɗa shahidi jininsa na tsartuwa kai tsaye yana mutuwa duk laifin da yake kansa ubangiji ta'ala ya yafe masa maza Allah ya ce sai dai bashi to wannan duka yana nuna hadarin bashi shine hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake daina yin sallah ga wanda ake bin sa bashi a farkon musulunci wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda sai ya ce falamma fataha Allahu alaihi futuha lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗa masa garuruwa da yaƙi suka zamanto ƙarƙashin daula ta musulunci ma'ana daula ta musulunci ta samu hanyoyi waɗanda suke na shigowar dukiya an gane ko zuwa kenan rumbun tsimi shine na ƙasa ƙala sai manzon Allah ya faɗa ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi cancanta wato da muminai game da kansu ma'ana mumini na fi shi cancanta game da kansa sai ya ce faman tuwafiya minal mu'minina duk wanda Allah ya masa rasuwa daga cikin muminai fatara ka dainan ya bar wani bashi da ake binsa manzo Allah ya ce fa alayya qada'uhu biya masa bashi manzo Allah ya ce abu ne wanda ke kaina na dau nauyin haka don haka malamai suka ce anan za mu fa'idanci duk wanda ke jagorantar musulmi in Allah ya masa rasu wannan yake jagorantar musulmuminai idan Allah ya ma wani rasuwa ba ya da halin biyan bashin da yake kansa to ya zama wajibi a kan shugaba ya biya masa wannan bashi daga baitul mali an gane ko a biya masa daga baitul mali domin baitul mali daman dukiya ce ake tattarawa wadda take zauwa ta fuskoki daban-daban kamar misali irin su ganima ta yaƙi kumusi akan kai shi baitul mali irin su wato dukiyar zakka akan kai ta baitul mali a cikin dukiyar zakka ko Allah ya zano cewa waɗanda ake bin su bashi akan iya ɗauka daga cikin zakka a biya musu kamar yadda ya faɗa wa lagarimina da waɗanda suke masu nauyin bashi akan ba su zakka domin su biya bashin da yake kansu to don haka za a ɗauka daga cikin baitul mali haƙƙi ne akan shugaba ya biya ma talakawansa waɗanda suka mutu da nauyin bashi ba su da halin biya dole ne a biya musu idan ba a biya musu ba wannan an yi laifi laifi mai girma sai ce wa man taraka malam manzo Allah ya ce duk wanda ya bar dukiya fali wa rafatihi ta magadansa ce ba na buƙatar ko dala a ciki ko dala manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya ba ma bukatar dire da dala a ciki an gane ko manzo Allah ya ce fali wa rasatihi ta magadan shi ne dan haka kenan maganar rabon babban ɗa wai a matsayin cewa shine jagoran musulmi bai mata su ba gaye dai shugaban mumine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa duk wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadan shi ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne shi yake raba gado ko kuma wakilansa to dan haka amana ce kuma dole waɗanda aka wakilta su game da wannan ayyuka ya zamanto suna da albashi nasu wato a cikin baitul mali domin aiki ne waɗanda wanda za su ma al'umma yana daga cikin ayyukan da Allah ya wajauta ma duk wanda yake shugaban shugabantar muminai to ya zamanto duk wata hidimar su da duk wata ɗawainiya kenan shi zai ɗauka ya zamanto da kansa ko kuma wakilansa duk abin da ya shafi na hidimar jama'a kenan waɗanda aka ɗauka akan wannan aiki sai a musu albashi nasu mai zaman kanshi a cikin baitul mali domin an tsare su domin hidimar al'umma mun shiga kenan kitabul wakada har ma mun karanta babi na farko kenan insha Allah za mu tashi babi na biyu قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه هو إبراهيم بن عبد الرحمن عن جده عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صياغتي بمكة وأحفظه في صياغته بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال رضي الله عنه فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية, أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يلينا ذلك لأثر في ظهر قدمه malam Allah ya ji kansa na faɗa babu wannan wani babi ne mi baban ya kunsa na bayani malam ya ce na hukunci ya ce idza wakkala muslimu harbiyan fi daril harbi idan musulmi ya wakilta arni a ƙasar arna cewa ya kulan masa da wani al'amari aufi darin islami ko kuma arnan yana ƙasar musulunci an gane kuma ya shiga wannan ƙasa ta musulmi da amana cewa an ba shi aminci ya shigo ya gama uzurinsa ya koma ƙasarsu lokacin da ya shigo ƙasa ta musulmi sai ka wakilta shi akan wani al'amari ko yana can ƙasarsu ta arna ka wakilta shi game da wani al'amari malam tuntun ya yanke hukunci ya ce jaza yin haka ya halatta an gane ko a matsayinka na musulmi misali kana nan to akwai wani arne a faransa ko a amerika da sauransu kasashe dai na arna to ba laifi kana iya wakilta shi akan wasu al'amura akan wasu ayyuka ya maka hakanan arnan in yana rayuwa a ƙasar musulmi ba laifi kana iya maida shi wakilinka akan wasu al'amura ya zartan maka shine malam yace jaza ya halatta shine malam ya zo mana da dalilin da ke tabbatar mana da halaccin haka shine hadisin wato salih ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn abu daga mahaifinsa shine ibrahim ibn abdurrahman ibn abu daga kakansa shine abdurrahman dan auf allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa katabtu umayyata bin khalafin kitaban wato na rubuta ma umayya ibn khalaf wani jigo ne daga cikin jigajigan kafiran makka ya ce na rubuta masa takarda ta musamman shine ce katabtu umayyata bin khalafin kitaban kitaban anan maf'ulul mutlaq ne lafazin katautu a nan baya babansa babi wanda yake na mufa'ala ma'ana katautu lahu wato katautu lahu kitaban kenan katautu umayya ibn khalafin kitaban na rubuta ma umayya ibn khalaf wato takarda ta musamman na aika masa bi an yi hafabani fi siyagati bi makka cewa ya kiyaye mun iyalina da dukiyata a birnin makka domin abdulrahman ibn auf makki ne ma'ana dan makka ne ya yi hijira ya tarar da manzan allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin madina ya baro iyalinsa da dukiyarsa a can birnin makka lafazin wato siyaga wato an ciro shi ne daga wato faɗarsu saga an gane yusgi ko kuma ka ce yasgi saga'an ko kuma sabuwan ko kuma asga yusgi isga'an domin aka ce al-isga shine karkata zuwa ga wani abu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa litasga ilaihi af'idatul ladina la yu'minuna bil akhirah dan zukatan waɗanda ba sa imani da yinin ƙarshe wato ta karkata zuwa wannan wahayi na shaidani to don haka iyali da dukiya ana kiransu da sagiya yasa saboda tuna zuciyar dan adam da tunaninsa na karkata zuwa gare su galibi tunanin dan adam ya karkata zuwa iyalinsa da dukiyarsa shine anan ya ce bi an yi hafazani fi sagiyati bi makka wato na rubuta masa takarda da sunan cewa ya kulan mun da 'ya'yana da iyalina da dukiyata wanda ke birnin makka wa a hafazuhu fi sagiyatihi bil madina ni kuma in kiyaye masa wato iyalinsa da dukiyarsa wanda ke birnin madina na rubuta masa takarda da sunan haka falamma zakartu rahman a lokacin da na ambata wato wannan lafazi na ar-rahman wanda suna ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala domin da lafzul jalala da lafazin ar-rahman wannan sunaye ne waɗanda suke suka ke banta da ubangiji subhanahu wata'ala wanda baya halatta a ambaci wani da sunan wato ar-rahman kamar yanda baya halatta a ambaci wani da sunan Allah sai dai a ce abdullahi ko a ce abdurrahman to yace da na rubuta masa takadda na sanya masa cewa ni ne abdurrahman ibn auf na rubuta wannan takadda ƙada sai ya ce la'arifin rahman ni ban san wani rahman ba kamar yadda a cikin riwaya da ake rowaitowa na cewa in an ce musu kuma ar-rahman sujada sai su ce la na'rifu rahman illa rahman al-yamam mu ba mu san wani rahman sai rahman al-yamam shine musailamatul kazzab shine can ubangiji ta'ala yace wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا an gane ko don haka a can kuma ubangiji ta'ala ya hakaito mana inkarin su game da sunan shi ar-rahman a cikin suratul kahf a karshen ta da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ya Allah ya rahman kamar yadda aka rawaito sai suke faɗa cewa ya hana mu mu bauta ma Allah biyu shi ko yana bauta ma Allah biyu yana kiran ar-rahman yana kiran Allah ubangiji ta'ala ya turo sako sakon da yake maida musu martani ulidu Allah a ulidu rahman ayyan mata du'u falahul asma'ul husna haka can ubangiji ta'ala yana faɗa a can cikin suratul ra'd wa hum yakfuruna wannan cikin suratul ibrahim wa hum yakfuruna bir rahman wa hum yakfuruna bir rahman wato cikin suratul ra'd ne wato suna kafirce ma ar-rahman shine ubangiji subhanahu wata'ala cewa ba su yarda da shi ba to shine anan da ya rubuta masa cewa ni ne abdurrahman ibn auf na rubuto wannan takarda sai ya maida masa amsa ya ce la arifu rahman ya ce ni ban san wani ar-rahman ba barantana ka ce kai kai ne bawansa ya ce katibni bismika allazi kana fil jahiliya sakin rubuto mun takaddar da sunanka wanda ya kasance gare ka tun a jahiliya ya ce faka tautuhu abdu amr sai na sake rubuta masa takarda na ce ni ne abdu amr wanda sunansa ne a jahiliya da ya musulunta manzo Allah ya canza masa suna abdurrahman falamma kana fi yawmi badr abdulrahman allah ya kara masa yadda ya ce yayin da ranar yakin badar ta kasance kharajtu ila jabalin sai na fita zuwa wani dutse li uharrizahu hina naman nas wato dan in tsare jininsa in kiyaye jininsa lokacin da jama'a suka yi bacci domin in na nemi ganawa da shi a inda jama'a za su gan shi to ba zai sha ba ba zai kai labari ba kenan dan na kiyaye jininsa na fita zuwa wani dutse domin na gana da shi suka yi magama da shi ya ce fa abu sarrafu bilal ibn auf allah ya kara masa yadda ya ce bilal allah ya yadda da shi sai ya hango shi lokacin da zai je mu gana a gindin wannan dutse ya ce bilal sai ya hango shi shi ko bilal ya san shi domin suna daga cikin manya-manyan da suka ɗanɗana masa azaba da hukuba a birnin makka fakharaja a lokacin nan bilal da ya hango shi sai ya maza ya fita hatta waƙafa alama jilisin min al'ansar sai da ya je ya tsaya ga wani mazauni daga cikin mazaunai na mutanen madina a nan wato filin badar an gane ko inda mutanen madina suke zaune bilal allah ya kara masa yadda wato ya je kansa ya je ya tsaya domin a cikin mutanen madina mafi yawan waɗanda aka fita yakin badar da su akwai matasa wanda matasa su kuma babu latti a cikin al'amarinsu musamman matasa na wancan lokaci faƙala sai ya faɗa sai ya ce umayyatu bin kala ya ce wannan umayya ne dan kalab kenan umayya a nan sai zamanto khabar ne na mubtada wanda yake an shafe shi kenan haza umayya ibn khalab wannan umayya ne dan khalab duk da cewa a wata nuska ana samun umayya ibn khalab an gane ko kenan umayya mansubun ne alal ikra ai dunakum umayya ibn khalab ko kuma ilaikum umayya ibn khalab maza ga umayya ibn khalab kusan yadda za ku yi da shi sai ya ce la na jautu in na ja umayya bilal ya ce kada allah ya sa in tsira ya ce in har umayya ya tsira a yau ya ce la na jautu in na ja umayya ya kawo wata addu'a mummuna ya ce kada allah ya sa in tsira in har umayya ya tsira a yau domin daman bilal Allah ya kara masa yadda yana cigiyarsa fakar jama'ahu fariqu min al-ansari fi atharina abdulrahman ibn auf allah ya kara masa yadda ya ce sai wata jama'a daga cikin mutanen madina suka yi maza suka fito suka bi bilal suka bi sawun tare da bilal suka bi sawun falamma kashitu an yalhaquna shi abdulrahman ya san cewa ana biye da su yace lokacin da na ji tsoron su cin mana khallabtu lahum ibnahu yace sai na mayar musu da ɗansa ɗan umayya na ɗan jinkirtar da shi na ce ɗan tsaya shine ali ibn umayya ibn khalaf bi ushgilahum dan na shagaltar da su su daina biyar mu su yi fama da wannan ɗan nasa me za a yi faqataluhu suka gwabza da ɗan na umayya kuma suka gama da shi sun ma'abau hatta ya tabi una suka ki su koma sai dai sun bi mu su ci an gane ko da suka gama da ɗan na umayya wanda shi abdulrahman ya yi hikima domin ya shagaltar da su su yi fama da ɗan kenan domin shi uban ya tsira to da suka gama da ɗan kuma suka ki komawa sai suka bi bayansu shi ne ya ce sun ma'abau sannan sai suka ki su koma hatta ya tabi una sai dai sun bi mu wa kana rajulan faqilan shi ko umayya ibnu khalaf wato mutum ne wanda yake kiba-kiba ma'ana mutum ne wanda yake mai babban jiki mai nauyi duke yake tafiya falamma adrakuna a lokacin da suka cin mana qultu lahu sai na faɗa masa na ce uburuk gurfana fa baraka umayya ibn khalaf sai yi gurbani fa alqaitu alaihi nafsi yace sai na ruhu gangan jikina akan sa ma'ana na rike shi na zuciye shi li amna abu domin na kare shi kar su taba shi domin na bar shi za su kai mai saran takobi to sai ya zuce shi ya hau kan shi ya gurbana shi ya rufe shi fajallaluhu bisuyufi min tahti sai suka ruhu masa da takubba min tahati daga karkashi na tunda shi ya rihi saman gangan jikin shi me za a yi suka je suka ringa suko takubba ta karkashin ƙasa ya ce min tahati ta karkashi a wata nuska ana samun fahallaluhu bisuyufi min tahati sai ku suka ringa suko takubba an gane ko min tahati karkashi na kenan ta ko'ina suka samu kafa sai su wannan suko takubba domin ma'akuzin ne min al-khilal khilal shine kenan tsake tsakin abu suka ringa soko ta kubba ta kasa hatta qataluhu sai da suka gama da shi wa asaba ahaduhum rijlayya bi sayfihi ɗaya daga cikin su wato sai ya samu kafata da takobin sai ya murrauni وكان عبد الرحمن وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه wato abdurrahman ibn auf wato yana gwada mana wato taban wannan suka da suka masa a duddiginsa wannan yana tabbatar mana da cewa ya ji wannan riwaya shi salih ibn ibrahim daga kakan shi abdurrahman ibn auf domin ya nuna masa taba gane ko ya nuna masa gataban da aka masa to don haka a nan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa halak ne musulmi ya wakilta arni ya kudan masa da wasu al'amuransa a ƙasarsu ta arna ko a ƙasa wadda take ta musulmi kamar yadda a nan shi abdulrahman ibn auf ya wakilta umayya ibn khalaf a matsayinsa na arne cewa ya kulan masa da iyalinsa da dukiyar shi da ke birnin makka malamai suka ce a nan kuma domin wato akwai wato tabbacin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa haka domin in kuskure ne Allah ba zai kyale manzonsa sai ya bashi labarin ga halin da ake ciki don haka wannan yana nuna mana ashe musulmi yana da halaccin ya wakilta arni akan wani abu sawa'an a gari na musulmi ko a gari wanda yake na arna ya zama to wakilinka kamar yanzu misali kana iya wakilta arni ka aika masa kuɗi ya maka saye saye ya turo maka ko ka wata dukiyar ka da kake da ita a can kasar su ta arna kana iya wakilta shi a matsayin wakilin ka ya kula da wannan dukiyar duka ba laifi ba ne ina nan abin da muke so mu gane wakili bai keɓanta ba da musulmi ko da arne ne ana iya wakilta shi akan wasu al'amura babu wakalati fi sarfi wal mizan وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهما في الصرف قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا فقال إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بئ الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato halaccin ba da wakilci game da canji wal mizan da duk abin da ake aunawa da suke hakanan abin da ake aunawa da zakka ya halatta ka ba wani wakilci ko kuma babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ba da wakilci fi sarfi game da canji idan aka ce canji ka ba da kalan wani kudi a baka wani kalan kudi na daban misali ka ba da sifa a baka naira ko ka ba da sifa ta takarda a baka cingarangaran sai ce wal mizan al mizan ai al mawzun abinda ake aunawa da suke na daga cikin abinda zai tsaya matsayinsa abinda ake aunawa da zakka sai ya ce wa kad wakkala umar wa ibn umar fisar tabbas umar Allah ya kara masa yadda da ɗansa abdullah wato sun wakilta wasu game da canji kamar yadda azarkin umar Allah ya kara masa yadda na cikin musnad na sa'id ibn mansur wato umar Allah ya kara masa yadda ya ba anas wata gidauniya wadda aka gauraya wato zinare a wajen kirarta kenan aka sanya zinare a cikinta an gane ko wani ɗan tangaran ne ko ka ce gidauniya kenan ko ka ce wani ɗan ƙoƙo kenan wanda akwai zinare an gauraya shi ne da wani ƙarfi aka kera faƙala lahu wato umar sai ya ce masa ka je ka sayar min da wannan gidauniya anas da ya je sai ya sayar ma wani bai yahudi linkin zina nauyin zinaren da yake jikin wannan gidauniya an gane ko linkin zinaren da yake jikin wannan gidauniya anas sai sayar ma wannan wannan bai yahudi misali kaddara cewa zinaren jikadari ne a jikin wannan koko da aka yi to ana sai ya sayar da shi linkin zinaran da yake jiki kenan wajen jika da biyu faƙala lahu umar umar sai ya ce masa maza je ka ka dawo da wannan bai yahudi je ka ka amso gidauniyar je ka dawo da shi anas ya bi baya ya je ya dawo da wannan bai yahudi ba duk yahudan da ya zo wajen umar sai ya ce azidu ka ya ce zan daɗa maka in har baka yadda ba baka sallama ba zan ƙara maka akan yadda na saya bayan ya sayi abin da linkin kudinsa umar sai ya ce masa la illa bi wazni sai dai da awansa ma'ana nauyin shi zinarin da yake jikin kokon auna shi za a yi an gane ko auna shi za a yi nauyin da ya bada shine zaka bada nauyin wannan zinare ba zaka ba mu linki biyu akan wato daya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa az-zahabu biz-zahabi mislan bi mislin yadan biyar manzon Allah ya ce cinikin zi ana ana sayar da zinare da zinare manzon Allah ya ce tamka da tamka kuma hannu da hannu cinikin zinare da zinare na kasancewa tamka da tamka kuma hannu da hannu da haka umar ya ce a da haka yanzu misali in za ka sayar da wani abu wanda akwai zinare a jikinsa kuma kudin da za a baka zinare ne to a nan dole wannan zinare za a fitar da shi a dora shi akan sikeli a dora shi akan sikeli gwargwadon zinaren da yake jikin wannan abu shine iya abin da za a baka baya halatta daidai da misu kada zarra a kada sai dai wancan gogon kuma in ya so sai a yi kudinsa in zai iya fita idan ba zai iya fita in an fitar da shi za a bata wannan makayi to a nan sai a je wajen masana wanda sana'ar su ce kira su za su yi hashashe su ce zinarin da yake jikin wannan gidauniya dai a kaɗan ya kai gram kaza to shi ne anan umar ya ce masa illa bi waznihi ya ce sai dai da nauyin awansa to haka shi ma ibnu umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne wanda yake ingantacce wanda yake tabbatar da halaccin ka wakilta wani a wajen canji kaga anan umar allah ya kara masa yadda ya aika anas ne ya je ya sayar masa da ya sayar masa kaga anan da aka ba da linkin sai ya ce a ya ce a dawo da shi a auna baya halatta a yi kari sai dai ya zama to tamka da tamka kaga anas anan matsayin wakili ne wanda yake na umar allah ya kara masa yadda kamar yadda ya halatta ka wakilta wani akan ya siyar maka da wani abu haka ya halatta ka wakilta wani ya yi maka canji kamar yadda shi umar Allah ibn umar Allah ya kara masa yadda shi ma haka ne kasancewar ya aika alhassan ibn sa'ad wato alhassan ibn sa'ad shine yake faɗa yana cewa ina da wasu dirhamomi a wajen ibn umar idan aka ce garahin kudade waɗanda ake kera su da azurfa shine ya ce sai na samu dinari da nanira a wajensa kudade na zinare sai nake bukatar canji sai ya aika ni tare da ɗan aikensa zuwa kasuwa cewa a je a tambayi farashi nawa yake a yau kamar misali kana da sifa shi yana da nera to kana bukatar ka canza sai ya ba wakilin shi neran ya ce ku je kasuwa a tambaya naira nawa take in an je yadda take kenan sai a yi canji ya baka sefa ka bashi ka bashi sefa ya baka naira in ya so kenan a rabu to shine a lokacin nan ya aika yaransa ya ce ku je a ji yadda farashi yake in farashi ya yi daidai ka bashi in ya karba to in bai karba ba to ka saya masa kenan iya gwargwadon hakkinsa kenan ka saya masa naira ta daidai kudin shi ka bashi in ya so ka dawo min da canji na to shine anan yace wa qad wakkala Umar Umar Allah ya kara masa yadda ya wakilta wani wakilin sa shine Anas cewa yayi masa canji sai yace wa ibn Umar shi ma Abdullahi dan Umar ya wakilta wakilin sa fisar wato game da canji shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda suke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ista'amala rajulan ala khaybar wato ya aiwatar da wani mutum wato akan tattara wato shine zakka dukiyar zakka ta birnin khaybar ma'ana ya je ya tattaro kenan abin da yake na dukiyar zakka ko kuma kudin haraji ma'ana abin da su yahudawan khaibar suke nomawa na dabinai gonakan dabinai wanda musulmi suka bar musu akan cewa su noma mazala sallallahu alaihi ya bar musu cewa su noma abinda aka samu na amfani za a raba tsakiya su dauki rabi sannan a kawo rabin wato birnin madina to a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da wani mutum shine sawadi ibnu muzayya Allah ya kara masa yadda akan tattaro kenan dabino na birnin khaibar faja'ahum bi tamrin janibi wato wannan sahabi sawad sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani dabino da ake kiran shi janib dabino ne wanda yake ingantacce an gane ko zababban dabino ne faƙala sai manzon Allah da ya karba sai yake tambayar sai ya ce a kullu tamrin kaibar haka za yanzu dabinan kaibar gaba ɗayansa haka yake dabino ne kyakkyawa irin wannan faƙala sai sawadi ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ba haka ba yake gaba ɗayansa inna la na'khudhu sa'a bis sa'ini was sa'ini bis salata yace lalle mukan karbi tiya ɗaya a madadin mun ba da tiya biyu kenan mukan karbi sa'i guda sa'i mudu hudu ne shi kuma mudu hudu kusan tiyar da muke awo ne da shi a takaice kenan yadda za a fahimta ka ce inna la na'khudhu sa'a ya ce lalle mukan karbi tiya ɗaya bisa aini a madadin mun ba da tiya biyu wasu aini kuma mukan karbi tiya biyu bisa lasati a madadin mun ba da tiya uku faƙala sai manzan Allah ya ce masa la ta fa'al ya ce karka koma yin haka daga yau manzan Allah ya ce karka koma yin haka manzan Allah ya ce ga yanda za ka yi bi'il jam'a bid dirahim manzan Allah ya ce wannan dabino da ake kiran shi aljam gaurayen dabino manzan Allah ya ce ka sayar da shi bidarahim wato da kudade sayar da shi bidarahim da kudade ma'ana dabinan naka wanda ka karbo manzan Allah ya ce kai shi kasuwa ka sayar da shi a baka kudi sun mabta bidarahim janiba manzan Allah ya ce sannan da kudin ka sayi janib din ma'ana kyakkyawan dabino amma ka ba da tiya biyu a baka tiya daya ko ka ba da tiya uku a baka tiya biyu na kyakkyawan da biyu maza Allah ya ce daga yau karka koma yin haka a nan za mu iya fa'idanta za mu fa'idanci in ka hani mutum game da aikata wani abu to ka yi ƙoƙari ka zo masa da abin da ya dace abin da zai mai gobe domin shi ɗabi'ar ɗan adam duk lokacin da ka ce masa karka yi kaza to ba haka ba fa zai tsaya me yiwuwa abin da zai wawuro sai ya fi wannan muni don haka karantarwa ta alkur'ani da sunna idan allah ko manzansa suka hane mu game da wani abu to kai tsaye ubangiji ta'ala zai canza mana ya ce kaza za ku to a nan da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya hane shi ya ce la tafa alkarka ko mai yin haka domin yin hakan riba ne domin dukkan wani ‘ya'yan dukkan wani abinci wanda yake jinsi ɗaya to baya halatta a yi fifiko a cikin shi dabino kala-kala ne ya wuce a lissafa an gane ko kalan dabino ya fi ɗari duk dabino duk inda yake dabino ne iya wanda muka sani a nan akwai digila akwai targal idan aka ce digila shine wannan dabino wanda yake mai danko idan aka ce targal shine wannan dabino wanda yake fari wanda yake mai madara madara akwai dabino kuma wanda ake kiran shi kashin awaki kankana irin wanda ake hadawa da halawa shakwala a sanya cikin leda wanda ake rabawa a wajen biki kaga duk dabino da kowanne sunan shi dabino duk dabino ko dabino ne baya halatta a yi fifiko yanda ka ba da wannan mai kyau tiya ɗaya shi ma wannan mara kyau tiya ɗaya za a baka baya halatta ka ba da mara kyau tiya biyu a baka mai kyau tiya ɗaya kamar misali hatsi akwai shibra akwai hatsi wanda yake kwaya kenan mai ido akwai hatsi wanda yake zango akwai hatsi wanda yake ya ke ce masa ɗan da margo kenan duk inda hatsi yake hatsi ne baya halatta shibra ka ba da tiya biyu a baka hatsi wanda yake kwaya a baka tiya guda idan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karka koma yin haka daga yau manzo Allah ya ce shi da binan da ka amsu aljamkin manzo Allah ya ce sayar da shi da kuɗi ka karɓi kuɗi mabta abid darahimi janiba kudaden manzo Allah ya ce ka je ka sai mai kyau wa qala fil mizan mithla zalik manzo Allah ya faɗa fil mizan ay fil mawzun game da wanda ake aunawa da skeli mithla zalik kwatancin haka to kaga anan matsayin wakili ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da sayar da wannan abinci ma'ana ya sayar da wannan dabi'u in ya so ya sayo wani in ma masanya za a yi to sai dai a yi tamka da tamka kenan hannu da hannu to don haka wannan yana nuna mana kamar yadda ya halatta ka wakilta wani akan ciniki to ya halatta ka wakilta wani akan canji domin shi ma canji wani nau'i ne na ciniki an gane ko nau'i ne na ciniki don haka malamai suka ce ko da kasancewar a nan misali in dai an samu sharɗa na canji sun cika to ko da a ce gaba ɗayan canjin zai dawo zuwa gare ka kai ne ka ba wani jika goma ka ce masa jeka ka canzo min naira har da wani sai ka ba shi ka naira ka ce je ka canzar min da ita an gane ko to sai suka haɗe shi wannan yana neman naira ta jika goma shi kuma wannan yana neman ya canzar da naira shi kuka canza to ya halatta in dai sharaɗa sun cika kuma tare da cewa gaba ɗaya dukkan su wakilan ka ne kenan don haka a takaice ya halatta mutum ya sanya wakili a bangaren cewa ya je ya yi masa canji kamar yadda ya halatta ka wakilta wani a wajen sayar da wani abu ko kuma saya باب إذا أبصر الرائي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخ ما يخاف عليه الفساد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المؤتمر وابن سليمان قال أنبأنا عبيد الله وابن عمر العمري النافع هو مولى بن عمر أنه سمع ابن أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه كان أنه قال أنه كانت له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها قال عبيد الله فيؤجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبدة عن عبيد الله wato wannan babi ne wanda ke bayani idan makiyayi wato ya hango dabba daga cikin dabbobin da yake kiwo ta mutu tana nihin mutuwa awil wakilu ko kuma wani wakili ya hango shay'an wani abu daga cikin abubuwan da aka wakilta shi a kansa ya abin yana nihin ɓaci shi wannan makiyayi da ya hango dabba tana nihin mutuwa daga cikin dabbobin da aka ba shi kiwo zabaha sai gaggawa ya yanka wannan dabba au aslaha ko kuma shi wannan wakili da ya ga wani abu na nihin ɓaci abin da yake jin tsoron ɓacinsa aslaha sai kokari ya inganta wannan abu ya gyara shi yana daga cikin ingantawa abin da kake tsoron zai ɓaci alhali an wakilta ka sai ka sayar da shi misali mutum ne ya dodo maka mota ta ligir ka kawo masa sai kuka samu fan ka tabbata kafin a gyara wannan mota ku iso da wannan kaya za su iya lalacewa to a nan kana iya kasa suka sayar da su in ya so ka kulla kudin ka zo masa da su to shine idan shi wakilin ya yi haka ko shi makiyayin da ya ga dabba za ta mutu ya yanka ta shi menene matsayin yin haka ya halatta ko bai halatta ba ko mu ce in ya yi haka ya yi laifi ko kuma bai yi laifi ba to shi ne anan malam ya zo mana da hadisin nafi cewa ya ji wato dan ka'ab ibn malik yana ba da labari daga mahaifinsa ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda ka'ab ya ce annahu kanat lahu ganam ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda yana da kankanan dabobi sune tumaki da awaki tar'a bi sala wato waɗannan dabobinsa suna kiwo a wani dutse da ake kiran shi sala daga cikin duwatsun madina fa absarat jariyatul lana bi shatin min ganamina mauta wato wata baiwar mu an gane ko wadda take kiwon dabobin wato sai ta hango wata tinkiya daga cikin dabobin namu tana famar ta mutu tana nihin mutuwa shine yace fa abu sarati jariyatul lana bi shatin min ghanami na mauta wato ita kuyan wata kuyangarmu wadda take kiwon dabobin sai ta hango wata tinkiya daga cikin dabobinmu tana nihin mutuwa me za a yi fa kasarat hajara sai ta yi maza sai ta karya dutse ta ɗauki dutse sai ta karya shi ta fasa shi domin dutse in an fasa shi za a samu wuri mai kaihi a jikin shi fa zaba hathabihi sai ta yi maza sai ta yanka wannan dabba me za mu iya fa'idanta a nan halaccin yanka dabba da duk wani abu wanda yake mai kaihi wanda zai hutatar da dabba sai dai kashi da farce su kadai ne baya halatta a yanka da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuge mana haramun ne yanka dabba wato da wuka ta kashi ko kuma kashi ne ka yanka dabba da shi baya halatta ko kuma farce kamar yadda mutanen habasha su da farce suke yanka dabba suke cire makogwara wani hoto da ake yawo da shi a salula na wannan kaji da ake kiransu kai a turai a cikin wannan kin kajin shi mai yankan kawai ya ɗauka haka yake cire kan daga ya cire kan sai ya jefar da kaza daga ya cire kan sai ya jefar da kaza haka kawai da harcin shi hannun shi yake cire kan to don haka yanka dabba da farci baya halatta in an yanka wannan mushe ne baya halatta a ci ko da wuka ta kashi in aka yanka dabba baya halatta a ci sannan kuma wacce fa'ida za mu ƙara fa'idanta yankan mace tare da cewa mata a nan ko rashin sani ne tsoron yanka suke ko tantabar haka ba su ba za su iya yanka duk da cewa mata suna da raunin zuciya raunin zuciya ba tausayi ba za mu ci raunin zuciya suna da raunin zuciya so da yawa abinda namiji zai iya jimrewa ya yi mace ba za ta iya ba sannan kuma a nan hallo za mu sanya kafa mu shure wasu malamai da suke cewa wai dabba ta layya in za a yanka wai sai da wuka wai mai kan ya ci kamar yadda wani wani lokaci yake tambaya yake cewa wai wani malami ya faɗa musu wani za a yanka layya wai sai da wuka mai kan ici to ko da kwalba kana iya yanka dabba ka ta layya ko ma mai ne saboda a nan dutse ne ta fasa sannan ta yanka wannan dabba kuma a nan hallo za mu fa'idanci cewa dabba in tana famar mutuwa in aka yanka ta ya halatta a ci an gane ko kenan dalili akan haka shine daman fadar Allah subhanahu wata'ala hurrimat alaykumul maytatu waddam wal hamdu khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal nadihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitu sai abinda kuka tarar da shi da sauran rayuwa kuka yanka ta wannan ya halatta ce kaga dabba wadda take al-mawquza aka mangare ta da wani abu aka jefe ta da dutse ko da sanda ko kuma mota ta kaɗe ta dukkan ta wannan wakiza ce to wannan in dai aka tarra ta bata yi da mutuwa ba aka yanka ya halatta a ci don haka maganar cewa wai in dabba ta yi rauni raunin da ba za ta rayu da shi ko an yanka ba za a ci ba wannan yana buƙatar dalili alhali babu dalili in dai dabba duk raunin da ta samu in dai kafin ta mutu aka yanka ta to ya halatta a ci to shine a nan fa kasarat hajaran sai ta fasa wani dutse fa zaba hat habihi sai ta yi maza ta yanka wannan tunkiya fa qala lahu wato ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda sai ya ce da su la ta akulu ya ce kar ku ci naman wannan dabba hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aw ursila ila annabi sallallahu alaihi wa sallama man yas'alu ko kuma sai na aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zai tambaye shi game da hukuncin haka shin ya halatta a ci ko bai halatta ba wa annahu lalle shi Ka'ab ibn Malik sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa sallama an zak ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da haka wannan al'amari da ya faru shin wannan yanka yayi ko bai ba ya halatta a ci ko bai halatta ba aw arsala ko kuma ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zai masa tambaya kuma ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa amarahu bi akliha manzon Allah ya umarce shi ya umarce shi cewa ya ci ba laifi ana iya ci kaga anan shine duk abin da ya rikita gare ka ya zame maka shubha ba ka da tabbas game da halaccinsa ko haramcinsa to baya halatta ka bi gaba ka aikata wannan abu an gane ko ka je ka yi tambaya shi ne ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumallahi fi baya halatta mumini baligi ya aikata duk wani aiki sai ya san menene hukuncin Allah game da wannan aiki in yana da ilimi yana ya san menene hukuncin Allah to wannan sai ya in nayi ne yayi in na hannuwa ne ya hannu idan ku baya da masaniya game da wannan hukunci sai ya je ya tambayi kenan masana fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu shine yace wa yas'alul ulama a tambayi malami da haka anan ka abi ibn malik yace kar ku ci naman wannan dabba yace sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai na aika wanda zai tambayo mana shi aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace aje a ci nama qala ubaydullah ubaydullah ibn umar al-umari sai yace fa yujibuni annaha amatun wa annaha dhabahat yace yana kayatar da ni cewa baiwa ce gane ku baiwa ce take da wannan ilimi don ba in za ta mutu ana iya yanka ba wa annan haza ba kuma ta yi karfin hali ta yi karfin zuciya ta yanka a matsayin ta na mace cewa wannan al'amari yana kayatar da yau ka kawo kaji mace ta kama ta yanka abin zai ringa kayatar da kai Allah ne ko ba maganar cewa sai an kai ma malam malam a unguwa da unguwa in za a yanka sai malam ko namiji ne wai kai mai gida ba ka yanka ba sai dai a ce a kai ma malam ya yanka to kaga anan ya kamata kenan matan muminai su rage ma mai gida irin waɗannan in ya kawo shi ya ƙare aikin shi su su yanka duk da cewa an samu ci gaba daga an kawo kawai sai dai a saka tukunya komai an gama to shine anan shine ya ce ubaidullahi ibn umar ya ce fayi ujibu ni na kayatar da ni annaha amatu cewa baiwa ce ta yi maza ta yanka wannan dabba wa annaha zabahat kuma ita da kanta ta yanka a matsayin ta na mace ta yi karfin hali ta yi karfin zuciya ta ba abu abda wato abda ibn sulaiman wato ya ma al-mu'tamir mutaba'a goyon baya akan riwayar wannan hadisi an ubaidillahi daga ubaidillahi ibn umar al-umari shi kuma daga nafi kenan wannan yana hadisin yana tabbatar mana da halaccin makiyayi in ya ga dabba za ta mutu yana iya yanka ta ya yanka sai ya dauko naman ya kama mai ita ko kuma an wakilta ka akan abu kaga abun zai lalace to kana iya kokarin yadda za ka gyara shi kada ya lalace in ma ya kama a sayar da shi ka sayar da shi sai ka zo masa da kudin nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك